وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba tara ga watan sha'ban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta 2023 miladiya muna darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka zadul mustaqni fi iktisar al-muqni na babban shi malami a shekul allama sharfuddin abin naja idan yan uwa za su yi tunawa muna darasi na biyar yau kenan za mu tashi a matani da malam yake cewa almiyahu salasatun aksamul miyah almiyahu salasa yace tahurun la yarfa'u alhadasa ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائع أو سخن بنجس كره وإن تغير بمكسه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهو وهما خمسمائة رذل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو أذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو الأذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث malam ya ce shi ruwa kala uku ne yanzu yi magana ne akan ruwan da ake amfani da shi wajen tsarki da alwala a ibada ya ce ruwa kala uku ne shi mai littafi haka ya faɗa akwai kashi na farko shine ɗahurun ya yi bayanin menene ɗahurun akwai kaso na biyu wanda ya ce wa in ta gayyara ta'amuhu au launuhu au rihuhu bi tabakhin au saqitin fihi au rufi'a bi qalilihi hadathun au khumisa fihi yadu qa'imin min naumin min nawmi laylin naqidin liwudu'in au kana akhira ghaslatin zalatin najasatu biha fatahirun na biyu kenan akwai na uku wan najisu ma taghayyara bi najasatin aw laqaha wa huwa yasirun aw infasala an mahalli najasatin naja najasatin qabla zawaliha wannan sune kashe-kashen ruwa guda uku na ibada da malamin ya kasa to shi a wajensa akwai ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa shine tahur akwai kuma ruwan da yake cakuduwa ya canja ɗanɗanansa ko launinsa ko kalarsa akwai kuma ruwa na uku wanda yake shi kuma ruwan najasa to amma malamai sun yi ta'aliki a shek a sa'idi allah ya masa rahama ya ce zance na daidai bayan bincike shi ruwa kawai a duniya nau'i biyu ne ko dai ya zama ruwa tahur ko kuma ya zama najisin munajjis ruwa wadda yake ruwan najasa ne abin da yake bambance tsakanin ruwa guda biyu da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa da ruwan najasa shine ɗaya daga cikin sifofin ruwa ya canja idan launinsa ya canja ko warinsa sansaninsa ya canja ko ɗanɗaninsa ya canja amma da najasa ku fahimci jawabin ruwa kalansa dama is colorless ruwa bai da kala idan taste ɗanɗanansa ya canja kalansa ya canja launinsa ya canja ɗanɗanansa ya canja ko sansani ya canja amma meye ya canja shi najasa banda wanda ya canja da ruwan zaƙi ko kunun zaƙi ko tsumi ko wanda ya canja da gari ko wanda ya canja da ruwan mangwaro ba shi muke magana ba wanda launinsa ya canja amma najasa ce ta canja shi to wannan shi ne ake ce da shi najisun munajjis ko munajjas kuma wannan canjawan kaɗan ne ko da yawa inda ya canja allaunu awirri awir ta'am waɗannan abubuwa guda uku su ne suke canja ruwa kuma a yi mai wani hukunci wato na daban to idan ruwa ina so mu kula da bayanin idan ruwa najasa ta zuba a cikinsa amma bata canja kalansa ba bata canja ɗanɗanansa ba bata canja sansanansa ba to me hukuncin wannan ruwan tahur yace ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa kamar ya mutum ya ɗauko ruwa cikin bokiti guda sai ɗigon fitsari ya shiga cikin wannan ruwan za ka nemi shi ka rasa ba zai canja mai kala ba ba zai canja masa ɗanɗano ba ba zai canja masa sansane ba ruwan da aka ɗauko shi sai digon bayan gida sai ya shiga cikinsa wannan saɓanin abin da shi malam ya yi bayani kenan amma wannan digon bai canja masa launinsa ko kalansa ko sansanin shi ba shi ma wasu malaman suka ce ruwa ne mai tsarki za a yi amfani da shi saboda babu wani dalili ƙarara nassi da ya ce wannan ruwan ya zama najasa jasa yaya ruwa yake zamantowa ruwan najasa idan najasa ta zuba cikinsa kuma ta canja masa ɗaya daga cikin wannan ausafi hi as-salasa sifofin nan guda uku kenan zai iya yiwa mutum ya ɗauko ruwansa zai wanka watakila ɗigon fitsari ya zuba a ciki watakila ya ɗauko wani wando na yaro da fitsari ya ɗiga a ciki bokiti guda ko na makamancin wannan ina so ku riƙe wannan karatun a gabar farko wasu kuma sun ce a'a matukar najasa ta shiga cikinsa in dai najasa ne to ta fitar daga shi daga sunan at-tahirul mutahhir za mu yi bayanin shi kuma wani irin ruwa ne wannan amma malamai Sheikh Sa'idi yace tahurun li adami dalili ala najasatihi kuma wali dukhulihi fi at-tayyibat babu wani dalili karara da zaka ce a shari'a wannan ruwa najasa ne kuma ya shiga cikin abubuwa masu tsarki kuma ya shiga cikin al'umumat kuma idan ya canja da mai tsarki fato ko kuma idan wani abu mai tsarki ya shiga cikinsa yanzu ka ɗauko ruwanka na bokiti guda sai mangwaro ya fada ciki sai ka ɗauke mangwaron ka ɗauko ruwanka bokiti guda za ka yi wankan janaba wataƙila sai lomato ta fada a ciki kaga wannan duk abu ne mai tsarki ko yaro ya je zuba maka ruwan zoɓurudu a ciki kaga ya shiga ciki to muna da hukunci biyu shin wannan abin da ya zuba mai tsarki a cikinsa ya canja shi idan ya canja mai ɗaya daga cikin kalan nan to ba najasa ba ne don ku abin da ya shiga cikinsa ba najasa ba ne to amma sunansa tahir amma ba mutahhir ba akwai bambanci tsakanin ruwa tahir da mutahhir in an ce tahir mai tsarki ne amma ba mutahhir bane me ba mutahhir ba wato baya iya tsarkake wani abu ba a iya tsarki na najasa kamar ai wankan janaba da shi kamar ai alwala da shi saboda ya zama ruwan tsimi ya zama ruwan manja ya zama ruwan kunun zaki ya zama ruwan mangwaro saboda ya canja masa launi amma wannan ruwa da zai taba maka rigarka ba najasa bane amma inda da najasa ya canja to sunansa me najisun munajjas kun gane nau'in ko to idan kuma mai tsarki ne ya shiga cikinsa kuma bai canja shi ba fa yanzu wannan ruwa ne gashi nan a kofi aka kamu ya aka yi aka yi sai manja ya zuba a ciki amma kuma manjan bai canja shi ba ga ruwan ga manjan ko kuma aka zuba masa kamu a ciki amma kamun bai canja shi ba ko a kofin da aka ɗebo yaro ya sha koko ko an sha tsimi amma bai canja mai kala ba kar ku manta sai in ya canja masa kala in ka ɗanɗana in ka sansana in ka ganshi ruwa ne amma kuma akwai manja a ciki akwai gari a ciki akwai kaza amma garin bai mai tasiri ba to shi ma baƙi ala taharatihi yana nan akan tsarkinsa kamar misalin ruwan da aka tuka tuwo sai aka kwaran yawa tukunyar ruwa baka samu ruwan alwala ba sai ka zo ka duba in dai bai canja mai kala ba za ka yi alwala da shi saboda me ai da mai tsarki ya gauraya kuma bai canja mai kala ba ina so ku kula da wannan saboda wasu abubuwa ne da muke amfani da mu'amala da su yau da gobe kullum kuma da su ne muke ibada da shi ɗaya kenan malamai suka ce idan abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa ya canja masa ɗaya daga cikin ajza'ihi a salasa ɗin nan ko kuma ma wani abu ya zuba a ciki da ba za a iya raba su da ruwan ba wannan dai ruwa mai tsarki ne saboda Allah ya ce falam tajidu ma'an sunansa dai ruwa in dai sunansa ruwa bai zama ruwan kunin zaki ba bai zama ruwan tsimi ba kaga zoƙorodo ruwa ne amma an ce da shi zoƙorodo saboda ta gayyara launuhu ya canja daga launinsa na ruwa sai aka ce da shi zoƙorodo kunun zaƙi ma in ruwa ne amma me yasa aka ce kunun zaƙi saboda ai ya tashi daga sunan ruwa ya canja amma duk ruwan da bai canja daga kalarsa ba to za a iya amfani da shi a kuma ruwa ne mai tsarki ina fata ana fahimta to wannan kenan malamai suka ce duka waɗannan nau'i na ruwa da muka yi bayani inda da mai tsarki ne ya shiga cikinsa ba canja mai kalaye ba ko ma ya canja kalarsa sunansa dai mai tsarki ba za a ce ruwa ne na najasa ba muna son mu bambance tsakanin ruwan najasa da ruwan tsarki yanzu ka abin da ake da a ce wai da mai ya zuba a cikin ruwa sai a ce ai ya zama najasa ai ruwan najasa a'a dan mai ba najasa bane mai ba ana ci ba da abin da ake ce ai ba zai zama najasa ba ina fata ana fahimta to sai dai ana cewa laisa bi mutlaq ba ruwa ne mutlaqi ba ruwan da kanan ko in ce mai ko in ce manja ko man gida zuwa a ciki ba a ce da shi alma'ul mutlaq ba ruwa ne mutlaqi ba haka malaman fiqh suke faɗa to amma malamai suka ce wannan ba dalili bane dan bai zama ruwa mutlaqi ba ba za a iya amfani da shi wajen ainihin ibada ba da sauransu wannan magana ta farko kenan to shi malamin ya kawo maganganu masu tarin yawa a wancan satin mun yi magana malaman fikihu sun faɗa duk wanda ya tashi daga bacci bai wanke hannunsa ba sai ya dulmuya hannunsa a cikin ruwa suka ce ruwan ya ɓaci ko haka muka faɗa kuma haka suka faɗa to a wannan tafsilin wannan bayanin suka ce ruwa kala biyu ne ko dai mai tsarki ko mai najasa wannan mutumin da ya tashi ya dulmuya hannunsa a cikin ruwa aka ce ruwan nan ya ɓaci ba za a yi amfani da shi ba a wani layin za a sa shi najasa ne a hannunsa a'a kuma canja kalan ruwan yayi a'a ɗanɗaninsa ya canja ne? A'a. Sansaninsa ne ya canja? A'a. To yaya za a ce ba za a yi amfani da shi ba? Suka ce, ai, dan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa kada ɗayanku ya tashi daga bacci ya dulmuya hannunsa a cikin ruwa face sai ya wanke hannun nan da haka in ya sa hannunsa ya ɓata ruwa sai aka cewa wannan ai ba dalili ba ne wannan hani ne annabi ya yi kar ya yi amma idan har ya sa hannun abinda za a dubi zahirin ruwan shin ya samu matsala a cikin ɗaya daga cikin siffofin sannan guda uku suka ce bai samu suka ce to shi ma wannan a wannan babi lalle fannahi musallam an yadda annabi ya hana sallallahu alaihi wa sallama amma kaunuhu ya dullu ala najasatil ma amma ya nuni cewa wai ruwan najasa ne saboda kawai ya tsunduma hannunsa daga tashi daga bacci suka ce babu dalili akan wannan ko a ce wai shi ba zai tsarkake mai tsarki ne ba zai tsarkake tsarkake ba suka ce falaysa fihi ma yadullu ala dalika wa dilalatuhu ala tanjisi aqrabu min dilalatihi ala salbihi at-tuhuriyyah faqat so abinda ake nufi a wannan ruwa in dai ba ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda uku ne ya canja ba to ba za a ce da shi ruwa ne lalatacce ba malam yace almiyahu talata mu koma cikin littafi ruwa kala uku ne shi a wajen mai littafi kenan nan bayan wancan sharhi da ne bayan ya mana bayani akan tsarki nau'i nau'in tsarki kala kalan tsarki to sai ce mana ruwa kala uku ne daharatun min hadasin akwai ruwan da yake tsarkake da hadasi kaman alwala alhadasul asghar ne kaman wanka alhadasul akbar ne ruwan farko shine ruwan da ake amfani da shi dan alwala ko wanka akwai kuma yana kuma tsarkake najasa wacce take jiki ko take sutura ko wurin da ake ibada shi ma idan an wanke da wannan ruwa to ai yawonku ya kawar da wannan najasa din yanzu idan mutum ya wanka ko ya yi alwala kaga ya kawar da hadas alwala alhadasul asghar wanka alhadasul akbar ko akwai kuma wanke najasa kamar kashi a karmakumullah ko fitsari da ya zuba a cikin riga ko wurin zama ko wurin sallah to wannan ruwa kaga yana shi a karan kansa mai tsarki ne kuma yana kawar da dauda wannan nau'i na farko kenan shine Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama mai tsarkakewa mai tsarki mai tsarkakewa wa nunazzilu minas sama'i ma'an li yutahhirakum bihi li yutahhirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwa kaga ruwan ana amfani da shi wajen tsarkake ainihin wato kazanta ko datti menene hikimar saukar da ruwa daga sama kwata kwata malamai suka ce daga cikin dalilin da yasa Allah yake saukar da ruwa daga sama dan ya tsarkake dukkan wata najasa gaba daya sannan ya kawar da hadasi idan ruwan sama ya bagi najasa to tawanku kuma malamai suka ce ruwa sunansa ruwa akwai abubuwan da ruwa ne amma dole a ce ruwan kaza shine as-sa'ilat yanzu kamar akwai mai kaga shi ma idan in ka ganshi idan ka zai nuna ma kamar ruwa ne ruwan tsimi ruwan kunun zaki ruwan zoɓo rodo ruwan farau-farau sunan shi ruwa ne ana shansa ana cinsa to shi wannan ruwan ba a yin tsarki ko wanka ko alwala da shi amma fa sunansa tahir amma ba mutahhir ba na gaya muku mutahhir tahirun mutahhir mai tsarki mai tsarkakewa mun yadda ruwan tsumi mai tsarki ne don iya taɓa riga ta ba za a ce na jisa ta taɓa ba ruwan zoɓorodo mai tsarki ne don ya taɓa riga ta ba za a ce kaza ba to amma mutahhir ne ba mutahhir ba ne don ba a kawar da najasa da shi duk wanda ya alwala da ruwan tsimi alwalarsa bai yi ba duk wanda ya alwala da kunun zaki alwalarsa ba ta yi ba duk wanda ya yi wanka da ruwan farau-farau wankansa na janaba bai yi ba limada saboda shi ruwan ba mutahhir ba ne ba mai tsarkake waninsa ba ne ba ina fata ana fahimta sa'il ne kawai sawa'il ne don haka alwalarsa ba za ta zamanto ta karɓu ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala don ba sunansa ruwa ba wanda ya yi alwala da tsimi alwalarsa ba ta yi ba wanda ya yi alwala da ruwan kamar ruwa ne aka saka abarba aka saka kankana aka saka gwanda aka yayyanka aka zuba ruwa a ciki aka gaggauraya idan an cire abarbar da kankanar da gwanda za ga ruwan ya dan canja ruwa ne amma kuma ya yi ruwan kalan wannan fawakin ɗin a ciki to shi ma ba a yin alwala da shi dan ruwa ne na sha a biya bukata ba wai ruwa ne na alwala ko wanka ba malamai suka ce mu kasa ruwan nan kashi uku ma'un tahur da ma'un tahir da ma'un najis shine almiyahu salasa da malam ya faɗa mai tsarkake mai tsarki mai tsarkakewa na biyu mai tsarki kawai a karan kansa na uku ruwan najasa tahur mai tsarki a karan kansa kuma almutahhiru li ghairihi shi karan kansa lafiyayye ne kuma ana amfani da shi ya kawar da wata najasa ya wanke waninsa na biyu mai tsarki a karan kansa amma la yutahhiru ghairahu baya tsarkake wanin shi shine ruwan tsuma ruwan zuma ko ruwan tsimi ko ruwan zaki ko ruwan kaza da sauransu sai najis shi kuma ruwan najasa shi a karan kansa wannan ruwa ba mai tsarki bane kuma ba a yin amfani da shi wajen tsarkake wani malam yace na farko tahurun la yarfa'ul hadasa wala yazilu najasa at-tari a ghairu shine wannan ruwan da in ba da shi ba ba a kawar da hadasi sannan ba a kawar da najasa da ta zo wa mutum ɗari'a ghairuhu in ba shi ba ma'ana ruwan da in dai ba da shi ba ba a iya tsarkake najasa ba a iya kawar da hadasi wannan shine tahur wa huwa al-baqi ala khilqatihi malan yace shine ruwan da yake kan halitta tasa da Allah ya halicce shi ba abin da ya canja shi ba a diga masa wani abin digawa ba ba abin da ya canja daga halittar da Allah ya shi tahur ana nufin at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairi la yarfa'u al-hadasa na muku bayani baya kawar da najasa sannan baya kawar da hadasi waninsa kenan shine abin da yake nufi juya zance menene alma'u tahur shine albaqi ala khilqatihi wanda yake kan halittarsa da Allah ya halicce shi wajen ɗanɗanansa wajen kalarsa wajen sanyinsa wajen kaza kamar ruwan da ya sauko daga sama in ka tare shi haka Allah ya yi shi ko kuma ruwan da ya dubbugo daga cikin ƙasa ko kuma ruwan da ya narke kankara ne amma ya zama narkakken ruwa shi ma baki ne ala khilqati malamai suka ce shi wannan ruwa at-tahur din yana kasuwa zuwa kashi kashi kamar haka akwai tahurun la yukrahu istimaluhu mai tsarkin da ba a kin yin amfani da shi wanda yake kan halittarsa akwai kuma tahurun yukrahu istimaluhu akwai tahur wanda kuma shi ba a so ya amfani da shi shine ruwan da aka sa masa wani abu kamar da aka sa masa jawa ko wanda aka sa masa kala ko ya gauraya da wani abu mai tsarki ko wani abu makamancin wannan ko da aka sa masa mai ko wanda aka sa masa kafir akwai kuma ruwan da yake dahurun ne amma lil mar'ati duna rajuli wanda mace ce ta yi amfani da shi banda namiji za mu zo mai magana akan hukuncin ruwan da mace take banta ta yi amfani da shi akwai ruwan da yake masu khina bi najasin ruwan da aka ainihin wato a tafasa shi ko dumama shi da najasa kamar yaya itace ne na kashi akramakumullah itace ne da aka yi ta fitsari a jikinsa kawai sai aka bunka masa wuta da wannan fitsarin ko kuma ma kashi akramakumullah sai aka bunka wa kashi ruwa a wuta sai ya tafasa wannan ruwa to za a yi amfani da wannan ruwan to za mu yi magana a kansa sannan akwai ruwan zamzam yaya hukuncin ruwan zamzam zai iya kawar da najasa zai iya kawar da hadasi ko wani makamanci wannan da kuma ruwan da aka yi amfani da shi alma'ul mustamal sauran ruwa da aka yi aka rage waɗannan su ne kashe-kashen ruwa da na ƙarshe ruwan da najasa ya shiga cikinsa ba za a iya ware najasa a ciki ba wanda malam duk karatun nan da muka karanta gaba ɗaya shine samarin abin da ya kawo malam yace fa in taghayyara bi ghairi mumazijin ka qita'i kafurin aw duhunin aw bi milhin ma'i idan ruwa ya ya canju wato bi ghairi mumazijin da abinda ba zai narke ko ainihin wato bace a cikinsa ba kamar zai tsaya a samansa ko kuma in mai nauyi ne ƙasa kawai zai sauka to ya za a yi da wannan ruwa kamar misali in ta gayyara bi gairi mai mazici in ruwa ya gauraya da abin da ba zai iya haɗewa ya narke da shi ba kamar mai idan ka zuba wa ruwa mai ruwan yana ƙasa man yana sama to wannan shine gairin mumazici kaman kafur in ka daka kafur ka zuba akan ruwa za ka ganshi a saman ruwa to ko kuma wani abu mai nauyi in ya shiga ciki za ka ganshi a ƙasa kaga ruwan yana daban shi kuma abun yana mai yana daban ka qita'i kafur kaman wani yanki yanki na kafur ko duhunin mai au bi milhin ma'a ko da gishiri gishiri kala biyu ne akwai milh ma'a akwai milh ma'adani milh ma'a wanda yake liquid gishiri liquid gishiri wanda yake na ruwa ruwa akwai kuma gishiri wanda yake wato ma'adini shine wanda aka ciro shi min ajza'il ardi daga ƙasa aka ciro shi wanda in an zuba shi a cikin ruwan lalla za ka iya ganin sa a ƙasar ruwan ko na makamancin wannan shi almilhul ma'e shi ne kamar ruwan da yake kanwa-kanwa ko ruwan gishiri kamar yadda ake cewa ruwan gishiri idan ruwa ya bi ta kan shi to yana canja ruwan a ɗanɗano amma baya canja ruwan a kala to wannan baya cutarwa kamar a ce wannan ruwan gishiri ne kamar ƙasa ce wacce take ta ruwan kanwa-kanwa yanzu akwai garurrukan da za ga ruwayen da suke amfani da shi ruwan zartsi ne kamar kanwa aka zuba wannan ba zai cutar ba ko ɗanɗanon gishiri-gishiri ba zai cutar ba sannan kuma akwai tonar rijiyar da za a yi sai ga ana tonar ruwa kuma a cikinsa akwai gishiri kamar ruwan teku ma akwai inda za ga ga ruwan kuma ga gishiri a tattare da shi sai ya cakuɗe da ruwan to in ma'adini ne ba ma'e ba wanda yake daban ruwan daban kuma sinadarin ainihin gishirin daban to wannan makaruhi ne yin amfani da shi ina fata ana fahimta don kuwa ya canja masa za a iya cire shi a ware shi daga wurin au sukhina bi najisin kuriya ko ruwan da aka tafasa shi ko dumama shi da najasa kamar itace na najasa ko kara na najasa me yasa malaman fiqh suka ce ai hayakin wannan najasar dole ci cakuda da wannan ruwan shi yasa aka ce makaruhi ne duk ruwan da aka tafasa shi da abin najasa ai amfani da shi dan zai yi tasiri a cikin ruwan wa in taghayyara bi muksihi to hukunci na gaba idan ruwa ya canja saboda wurin zamansa shine bi muksihi ai bisababi muksihi fil mahalli kenan kamar ruwan rijiya idan aka dade ba a amfani da ruwan rijiya zaga in ka ɗebo ruwan zaga ya canja ɗanɗano zaka ji yana wani wari-wari to irin wannan ruwa da ba jaɓa ta faɗa ciki ba ba ɓera ya faɗa ciki ba ba wani abu ne ya faɗa ciki ba ko wata dabba ta faɗa ciki ba kawai tsabar daɗewansa ne a zaune sai ka ɗebo shi za ka yi amfani ta gayyara bi muksihi ya canja saboda zamansa a wurin to wannan babu laifi za a iya amfani da shi shine wa in ta gayyara bi muksihi au bi ma ya shiƙu saunul ma'i anhu ko kuma da ya gayyara da abin da ba za a iya raba shi da ruwan ba shine bi ma ya shiƙu saunul ma'i anhu ba za a iya raba shi da ruwan ba kamar me kamar ruwa na daji da ya ta bin hanya ya je ya haɗu da ainihin wato ganyen bishiya ruwan kogi ne ko ruwa ne Allah ya shi a sama sai ya bi ta cikin kwazazzabai ya shiga cikin kwari-kwari kuma wannan kwarin akwai ganye akwai itatuwa ina fata ana fahimta wanda ba yanda za a yi ka raba wannan ruwa da wannan ganyayyaki da yake ya hadu da shi to wannan ba za a iya raba shi da ruwan ba to dole a iya amfani da shi kamar ruwan da yake zaune sai iska ta ɗebo ciyawa ta zuba mai ruwan da yake zaune sai iska ta kwaso ganye ta zuba masa wannan la yukrahu isti'malu ba ki yi amfani da shi ba saboda me ba za a iya raba wannan abin da ruwa ba abinda nake so ku gane abinda malami yake so ya ce duk lokacin da ruwa ya haɗu da wani abin da ba za a iya raba su tare ba kamar saboda zaman su a tare to wannan ruwan ba a kiyaye amfani da shi ba saboda ya zama asalin kamar tare yake da ruwan au bi mujawarati maitatin ko kuma ruwan da ya makotaka da mushe ga ruwa nan ga mushe a nan mushen doki ko mushen jaki ya daɗe da haka warin mushen nan sai da ka zo ɗiban ruwan sai ka ji ruwan yana wari warin mushen kaga wannan bi mujawarati maitatin kenan ya makoci wato mushe da aka jefar shi ma wannan ruwa ba makaruhi bane ai amfani da shi wajen wanka ko wajen yin alwala me yasa kai ka isa ka raba wannan ruwan da wannan warin mushen da yake gefensa to ka'ida ce aka baka duk abin da ba za ka iya raba shi da shi ba daman ruwan yana nan abin ya zo ya same shi ba wai gayyara shi ba to wannan za a yi amfani da shi au sukhina bi shamsi au bi tahirin lam yukra ruwan da aka dumama shi da rana kamar mutum ya ɗauko ruwa sai ya ajiye shi a rana sai ya yi zafi kaga ya canja daga ruwansa na sama ya canja daga ruwansa na rijiya to canja shi da dumama shi da rana bai hana amfani da shi ba ko kuma da wani abin da wato wato ba ni sunan shi ba a ƙi a haɗa su da shi ba amma yanzu da za mu duba ruwan rijiyar nan ai ba asalinsa ba ne ruwan da aka ɗauko shi daga cikin rijiya aka ajiye shi a rana sai ya zo ya canja saboda zafin rana kaga ya canja daga ruwan sanyi ya zama ruwan zafi to a nan abin da ake so a ce da kai canjuwar ruwa daga sanyi zuwa zafi baya hana a ibada da shi haka kuma ruwa idan na zafi ne sai aka mai da shi mai sanyi za a yi amfani da shi da ruwan sanyi da ruwan zafi duk halal ne a yi amfani da shi ko kuma wanda aka tafasa shi da itace ko wanda aka tafasa shi da hita wannan duk bai hana a yi amfani da shi ba wa in su'mila fi taharatin mustahabbatin idan aka yi amfani da ruwa wajen tsarkin da ake so wannan shine kashi na bakwai daga cikin kashin ruwa wanda yake makaruhi ne a yi amfani da shi kamar da bayani ya zo a nan gurin an ce ba za a amfani da shi ba ne saboda a ya saba da asalinsa suka ce amma fa duk ruwan da aka ce makaruhi ne a yi amfani da shi makaruhi ne a yi amfani da shi idan da waninsa amma duk lokacin da ka zo ka nemi ruwan da kake so gare-gare mai kyau baka samu ba sai ruwan da shari'a ta ce makaruhi ne a yi amfani da shi to wannan ya halatta ka yi amfani da shi karhancin ya kau tun da babu wani in ba shi ba kenan ana cewa ruwa makaruhi ne a amfani da shi idan da wani ba shi ba amma in ba wani ba shi to ya tashi daga ainihin makaruhancinsa um, idan an yi amfani da ruwan ruwa aka yi amfani da shi aka yi wankan janaba aka wanke janaba da shi aka wanke najasa da shi to wannan malamai suka ce wannan ruwan ba a so a yi amfani da shi la ya juzu ko la ya sihu isti'maluhu marratan thaniya a bisa mazhaba ta hana ta hanabila wani ya shiga yayi wankan janaba ba ni sunan shi ka tabbatar ya wanke najasa a jikinsa ya sa hannu ya mayar ya wanke ya sa ya mayar sai kuma ka dawo kai zaka yi wankan janaba to wannan ruwan ba a so a sake amfani da shi a zubar da shi a dauko wani ina fatan kuna fahimta da kuma hukuncin jaddada alwala za ku ga wasu idan an yi alwala da ruwa in sun zo za su sake alwala sai su zubar da wannan ruwan alwalan sai su ɗebi wani shine nan abin da malam ya ce ka tajdidi wudu kaman jaddada alwala kayi alwala fa in su'mila fi taharatin mustahabba ka tajdidi wudu wa wa ghusl juma'atin wa ghaslatin saniyatin wa salisatin kuriha duka wannan makaruhi ne malam yace idan mutum yayi sallah da alwala daya sannan yazo ya saki wata sallar sai yake so ya jaddada alwala an so kana da alwala ka da jaddada alwala me yasa saboda alwudu ala alwudu nurun ala nur alwala akan alwala haske ne bisa haske zamu zo mu karanta cewa duk mutumin da yayi alwala malam to duk zunubin da da ya taba da wannan alwalar da ya yi duk zunubi da ya taba da wannan hannu da ya alwala wannan hannun gaba ɗaya ya wanke zunubin duk fuskarsa duk abin da ta gani na zunubi in dai ka wanke manzo Allah ya ce kana wankewa ruwan ƙarshe da yake diga yana digewa da ainihin alwalarka duk abin da ka kama na laifi kana wankewa Allah ya wankewa duk kafarka abin da ta je ta tako na zunubi in ka wanke ka wanke ba shine hikimar mutum yana da alwala ya dada jaddada wata alwala malam ka duba taimakon da Allah ya mana a alwala kadai manzo Allah yake cewa yanzu ɗayan ku idan yana da datti a jikinsa yana da kogi a kofar gidan shi ya shiga ya yi wanka sau ɗaya ya shiga ya koma ya wanka sau biyu ya shiga ya koma ya wanka sau uku ya shiga har ya sau biyar kullum fa hal yabqa min daranihi shay shin za a samu wani abin da zai saura na datti a jikin shi suka ce babu yace to haka duk musulmi da yake alwala guda biyar kullum kana yin alwala a zahar la'asar magariba isha'i kana ta wanke zanubinka ne Allahu akbar mun gode wa Allah da wannan ni'ima wa ghasli jumu'atin um, abin da yake nufi ruwan farko da kai alwala da shi kaga wannan ka ka ka kawar da hadasi ne da shi to yana so ya ce a mazhabar su maimaita alwala mana ruwan da aka yi alwala da shi a do a daɗa maimaitawa wannan makaruhi ne ko kuma ruwan wankan juma'a ai ustu'mila fi ghasl juma'ati wani yayi wankan juma'a ya gama da ruwan sai kai kuma ka zo ka shiga ban daki kai ma za ka yi makaruhi ne ka sake wanka da wannan ruwa da wani yayi amfani da shi saboda me ustu'mila fi ibada ai an riga an yi amfani da shi a cikin ibada to sai malam ya ce abu na ƙarshe wa idza balagha qullataini wa huwa al-kathiru wa huwa 500 ritlin iraqiyyun taqriban فخالطته نجاسة غير بول غير بول آدمي أو أذرته المائعة فلم يتغير idan aka yi amfani da ruwa wato idan ruwa ya kai kullataini manzo Allah ya faɗa cikin hadisi idza balaga al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabas to me kullataini me tulu guda biyu ko me duk da aka fassara shi shine wa huwa al-kaseer ruwa mai yawa shine kawai ake nufi da alma'u idza balaga qullatayn alma'ul kasir duk ruwan da al'ada za a ce ruwa ne mai yawa sai ya fassara mana wa huwa 500 ritlin iraqi shine ritli 500 ma'auni na ritli 500 na iraqi takriban mana wato kaman estimating ake a kusanci haka to irin wannan ruwa da ya kai 500 ritl malamai sun yi lissafi suka ce arritulul iraqi shine misqali duk ridili daya shine misqali 90 misqali kuma shine gram 4000 da 25 4000 ay 400 da 25 kai shine misqal daya dan haka arritulul iraqi a lissafin suka ce 5300 da tamanin da biyu gram gram dubu biyar da ɗari uku da tamanin da biyu shine zai baka arritulul iraqi sa'i kuma na annabi yana ɗaukan gram dubu biyu da arba'in ne duk ruwan da ya kai sa'i na annabi asa ko sa'i na mutum matsakaici zai kai gram dubu biyu da arba'in daidai to in an ce ƙullatani idan balagal ma'u ƙullatai ne in a gram nawa zai zama zai zama gram dubu goma sha tara a dubu ɗari da casa'in da ɗaya da ɗari biyu da hamsin gram shi ne alƙullata ne duk ruwan da ya kai gram dubu ɗari da casa'in da ɗaya da ɗari biyu da hamsin to shi ne ruwan da in najasa ta zuba masa to wannan ruwan ba zai zama najasa ba saboda yawansa to shi ne malam yake cewa idan ya gayyara ghairu bauli adame amma ba da ba da bawalin dan adam ba ko kashi na ruwa ruwan kashin dan adam wal iyadu billah falam tughayyirhu abin da ya canja da shi din bai canja mai kala ba aw khalatahu al bawlu ko fitsari ya cakuda da shi ko kashi ya cakuɗa da shi wa ya shukku na zuhuhu kuma ba za a iya ainihin wato raba shi da shi ba na yi muku bayani a ɗazu yana iya yiwa najasa ta shiga cikin ruwa kuma ba za a iya raba ta da shi ba to me malam yake cewa um, au khalatahu al-bawl aw al-adra wa yashqu nazuhu kama kama'i masani'i tariqi a makkata kaman ruwan da mutane suke amfani da shi na masna in an ce masani wani wuri ne da ake harhada ruwa ruwa yake taruwa hanyoyin ruwa ne wancan ruwa ya zo daga wuri kaza ya zo daga wuri kaza alhazai da masu aikin umra idan sun zo da dabbobinsu sai su rinka shan wannan ruwa kuma dabbobinsu ma suna shan wannan ruwa din to kaga wannan shine ma'ul masane wanda yake hanyar makka a nan in kan lura fitsarin dabbobi zai shiga bayan gidan dabbobi zai shiga amma saboda yawan ruwan fitsarin dabbobin da bawalin dabbobin da kashin dabbobin baya canja ruwa kamar wani babban ruwa da dabbobi suke shiga ciki su sha ko mutane masu sha yawan ruwan ya kai ga ha najasar ba za ta iya canja shi ba to wannan ruwa babu illa dan an yi amfani da shi kuma za ka ga karnuka suna shiga ciki su sha za ga watakila awaki suna shiga ciki su sha watakila karnukan su yi fitsari a ciki watakila kaza da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci mutane ya ce a ƙaurace wa wannan ruwa kar amfani da shi ba saboda me balagal kullatai ne yawansa ya kai ga tasirin ruwan yawan ruwan najasa ba za ta yi tasiri a a kai ba an tambaya dangane da ruwan da yake a daji kura kyarkeci damisa zaki duk suna shiga ciki mai hukuncin wannan ruwa sai ce lahama akadat fi butuniha duk abinda dabbobin nan suka sha a cikin cikinsu nasu ne wala na ma bakiya abin da ya saura mu kuma namu ne hadisin dara kudani ne ya rawaito shi riwayar imamu abi hurairata a wata riwayar manzo Allah ce idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai qullatayn irin wannan yawa to baya daukan ainihin wato khabasi anan abinda malam yake so ya ce mana duk ruwan da yake da yawa ya kai qullatayn na yi muku bayanin qullatayn ruwa mai yawa kawai kuma wani abu ya shiga ciki da bai canja launinsa ba bai canja ɗanɗanansa ba bai canja sansaninsa ba yabqa tahuran to yana nan a matsayin ruwa mai tsarki saboda li'annan najasata lam tata'assar fi ai najasar bata yi tasiri ba a ciki saboda ruwan ne kasir ya taghallaba ala najasa yayi na jinjaye akan najasa din wata talasha fihi kuma najasar tana narkewa a cikin ruwan gabaki daya to sai dai in najasan nan to akwai istisna'i idan najasan nan ta fitsarin ɗan adam ce ko kuma kashin ɗan adam in an ce al'azira shine al-ghaib kamar yadda yazo a cikin lisanul arab idan fitsari yayi yawa a ruwa in bayan gida mutane suka mai da ruwa duk yawansu suna ta kashi suna ta kashi a cikinsa musamman ruwan da baya tafiya duk yawansa to wata rana za ka ga wannan najasar ta yi tasiri a ciki to shi yasa malam ya ce a mazhabarsu banda ruwan da koda yana da yawa dan adam yake ta fitsari a ciki dan adam yake ta bayan gida a ciki yanzu akwai kududdufan da kamar yanzu a garin nan nan Kano akwai kududdufin da za ku ga yawanci masu gidaje a gindin kududdufi sok away din su kawai shin kududdufin yake zuba to kaga wannan baul adami ya shiga adiratu adami ya shiga duk yawan ruwan to dole tun da ruwan a zaune yake yau da gobe yawan najasan nan sai ta yi tasiri shi yasa za ga wani ruwan kududdufin ya yi kore ko ya yi kaza saboda mai najasar da ake zuba masa yanzu akwai kududdufin da duk mushe a anguwar a nan ake jefa shi to banda irin wannan kududdufi ina fata ana fahimta kuma koda yana yawa yana da yawa dalili na biyu suka ce ai manzon Allah ma ya hana a yi bawali a cikin ruwa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabula rajul fil ma'i daim alladhi la yajri ruwan da yake a tsaye baya tafiya annabi ya ce kar a yi bauli a ciki sannan mutum ya yi wanka sannan kuma ɗan adam fitsarinsa yana da najasa mai ƙarfi yawan yinsa yana iya tasiri a cikin ruwa da zai hana ainihin wato ruwan a yi amfani da shi ya zama wato najasa to shine sai daga ƙarshe malam ya ce wala yarfa'u hadatha rajulin tahurun yasirin khalat bihim ra'atun li taharatin kamilatin an hadatin doka ce cewa ruwan da mace ta tsarkaka da shi ba ruwan namiji ba ay ma'ul ladhi khalat bihi al-imra'a mace take banta ta je ta yi wanka da ruwa ta yi wankan hadasi ta yi wankan janaba to wannan annabi ya hana a yi amfani da ruwan da mace ta rage hadisin imam ahmad da abu dawud da imam tirmidhi shine abin da yace wala yarfa'u hadasa rajulin tahurun yasirun hadasin namiji ruwa mai tsarkin da mace ta keɓanta khalad bihim ra'a li taharatin dan ta je ta yi tsarkin ta kamila cikakken tsarki to namiji baya zuwa yi amfani da wannan ruwa da mace ta, ta rage abinda suke nufi yanzu da mutum matarsa za ta je ta yi wankan janaba a ruwan bokiti ta rage ko wani ruwa da aka tara to bai halatta namiji ya yi amfani da wannan ruwa ba shine fadlu tahuril mar'a idan abuta yake in ruwan ya shiga ciki to ba za a yi amfani da shi ba idan kuma bai shiga ciki ba za mu koma can wannan ƙaulin na farko cewa ruwan da aka yi alwala aka rage makaruhi ne a wannan masabar fa muke bayani a yi amfani da shi zance na biyu wasu malaman suka ce gaskiya ruwan nan da mace da namiji duk da suka yi amfani da ruwa ya halatta ya amfani da shi don mace ta keɓanta da ruwa me illar ƙin amfani da wannan ruwan suka ce ai ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta yi wanka min jafnatin ta rage ruwa a cikin wani kasko sai manzon Allah ce innal ma'a la yajnub la yujnib ruwan ai ba ruwan da zai zama da na ba shi saboda mace ta yi amfani da shi to kenan wannan hadisin zai zama nasikh ne na wancan hadisin da ya hana namiji ya yi amfani da tsoron da mace ta rage me yasa saboda aikin annabi ya tabbatar wata matarsa ta yi wanka ta rage ruwa ya ce ruwan ba zai zama janaba ba wasu kuma suka ce idan ma za a aiki da hadisan gaba ɗaya za a aiki da su abinda ake nufi karahiyatu tanzih ne an so a tsabtace bai kamata mace ta rage ruwa ta yi wankan da na ba kai ka zo ka yi wanka da shi ba a tsabtace amma in ka yi wankan ka yayi ina fata ana fahimta to wannan hadisin da aka ce matar annabi ta yi ta rage fa me yake nunawa yana nuna halacci da wani zai shi matarsa ta yi wanka da shi ya je ɗauka ya yi halal ne yana da dalili tunda mata annabi ta yi ta rage to nan za mu dakata insha Allah sai mu dan karasa kissan mu ta Imam Ahmad bi idnillahi ta'ala amin dan uwana Imam Ahmad wanda aka gina wannan mazhaba da maganganun sa kafin masu lokaci su nuna mana akwai abubuwan da ma za mu dan tattaba akan wasu ɗabi'u da wasu halaye na farko ya sha wahala kwarai ya fada cikin jarraba na yi muku bayani a wasu sarakuna da suka yi ta azabtar da shi farkon rikicin shi ne akwai wani mutum dan bid'a da ake ce da shi bishirin birrisi na yi bayani shi ne yake da'awar cewa alkur'ani halittar Allah ne bayan harun rashid ya rasu da haka sarakunan da suka biyo bayansa irin su ma'amur imam ahmad ya yi ta fama da su sun azabtar da shi ya fada cikin jarrabawa hannun sarakuna da masu mulkin wato a wannan lokaci sun tara mutane irin ma'amun ya tara jama'ar gari ya ce duk wanda bai ce alkur'ani halittar Allah bane ba to sai mun azabtar da shi mutane suka yi ta cewa mun yadda mun yadda mun yadda aka ce wa imam ahmad kaga dai Allah ya jarabe mu yau ga mutane suna ta riko da ƙarya ga masu mulki sun kira sun yi kira akan ƙarya kuma ana musu goyon baya gashi yau ƙarya ta danne gaskiya sai ce kalla إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة yace ai dan mutane sun yi wani basaraki biyayya ko wani mai mulki biyayya akan barna ba yana nuna cewa ƙarya ta danne gaskiya ba a'a zukatan mutane daga zuciya su tashi daga kan gaskiya su koma kan ƙarya wannan shine ƙarya ta danne gaskiya amma tsoron wahala yasa suke bin wannan basarake ko na makamancin wannan a an ce da shi ya kai imamu ahmad yanzu in aka ɗauko takwabi za a sare wuyanka za ka yadda ka amsa kamar yadda waɗancan mutane suka amsa ka yadda cewa ƙur'ani halittan allah ne ya ce wallahi ba zan amsa ba sai dai in za ku sare min wuya ku sare min wuyana ya sauka a wani gari da ake ce da shi arrahba ya ce haka aka tafi da mu cikin dare aka ɗaure ni wani ya zo yana tambaya waye ahmad bin hanbal aka nuna ne aka ce gani nan sai ce wallahi in baka amsa wannan abin da sarki yake gaya maka ba sai an kashe ka a tafi a bar gawarka a nan ya ce ba wani damuwa don kun kashe ni akan gaskiya imamu ahmad kenan wata rana wani ya gaya masa wata magana mutumin ƙauye ne a rahabatu tsauk ake cewa gurin ya ce ya ahmad mun ji labarin abin da yake samun ka da jarrabawar da ta same ka da irin azabar da kake fama da ita a hannun sarakunan zamaninka ya ce wa in yaqtuluka alhaqqu mitta shahida idan gaskiya ta kashe ka ina maka shaida kai mutuwar shahada ya imam muhammad wa in ishta ishta hamida idan ka ci gaba da rayuwa ka doge akan gaskiya baka ja da baya ba zaka yi rayuwa mai daɗi abin yabo yace wallahi wannan mutumin mutumin ƙauye ne gaya mu wannan magana sai da karfafa ta a cikin ainihin wato zuciyarsa zuciyata imamu shafi'i ya yi mafarki kamar yadda yake faɗa wata rana ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yana ba shi labari cewa ka gaya wa ɗan uwanka Ahmad Allah zai jarabe shi da sarakuna azzalumai za su yi ƙoƙarin su ɗora shi akan ƙarya da bid'a ya kame ya tsaya akan gaskiya kuma hakan ta faru kamar yadda malamai Allah musu rahama suka yi bayani ya yi fama da sarki mu'tasim shi ma ba irin azabar da bai masa ba sarki mu'tasim ɗaya ne daga cikin sarakunan da imamu ahmad ya azabtu a hannunsu duka a satin da ya wuce na gaya muku saboda wulakanci malam yanda ake ɗaure goro haka ake ɗaure shi a ɗora shi a mangalar jaki ko raƙumi a cikin ƙissar akwai inda yake faɗa cewa suka ɗora ni suka tamke ni idan dabbar ta shiga gargada sai in yi kamar zan su fito kuma sun ɗaure hannuna sun ɗaure ƙafata ba zan iya kare kaina ba sai dai da addu'a bulala ko damun kwaɓe shi ake yi ya ce wata rana suka kwabe ni suka ce in kwabe kayana ya kwabe kayansa daga ci sai abin da ya daure masa kugunsa da al'aurarsa da suka zabga masa tsumagiya sai al'aurarsa ta nemi ta buɗe kawai sai daga hannu yana addu'a ce ya ubangiji ka ba su dama sun da ke ne Allah kada ka ba su dama su ga al'aurata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kai shi gaban wani sarki a shi wannan mu'tasim a tare da shi akwai wani dan bid'a irin bafajin sarkin nan ibnu abi du'at ku rike sunan shi ibnu abi du'at wani mugun dan bid'a ne maki gaskiya na gindin sarki mai zuga sarki a cutar da imamu ahmad yace sai aka kawo ni gaban halifa aka ajiye ni yace sai aka kawo min wasu mutane aka nuna musu aka ce gaga waɗannan yanzu yanzu suka sare kan mutum guda biyu sun gama sare kan mutane guda biyu ga takwabinsu da jini aka kawo su aka ce to ka amsa kawai sai aka ji imamu shafi yana tambayan abokin zamansa ya ce da Allah akwai wani hadisi da ka haddato ne daga imamu shafi sai wannan ibn abidu ya ce ta mutumin nan baka da kirki ya ga Imam Ahmad ana kokarin a kashe ka kai tambayan ilimi ma kake yi ba za ma ka nemi alfarmar sarki ya kyale ka ba da ƙarshe ya koyan uwana cikin masifin da Imam Ahmad ya gamu da shi akwai duka wurare ba lokaci ya ce akwai inda aka kawo shi aka shimfiɗe shi sarki ya ce ku zabga mai tsumagiya guda goma sha ana dukansa ya ce ana duka na ɗin nan sai ga jini yana ta bulbula yana zuba a jikina gaba kida ya ce wando na sai da ya jika da jini saboda fasa min jikina da suka yi a wata riwayar aka ce yi lokacin da aka zo da imamu amur gaban sarki shi mu'tasim za a yi mai bulala sai sarkin ya ce ku kwabe shi wai kun san duk akan me saboda yaƙi ya goyi bayan bid'a malam wannan shine ɗaya daga cikin illar idan shugabanni suka rungumi bid'a to suna taimakonta ko suka rungumi shirka suna taimakonta ko tsafi ko na'u kuma suna faɗa da masu da'awa akan wannan abin da suka runguma yace ku kwabe shi yace ina kallo aka kwabe min kayana gabaki ɗaya babban malami da rawaninsa ba da kaya na malamai wallahi suka kwabe shi malam ko riga babu kawai sai suka mai wani irin duka mai dukan da ya dake shi ta bangaren wandan sai gashi wandan ya kwance gaba daya lawurjin ya cire zai kwabe ko mayafin nasa ya kwabe zai cire sai aka ga imamu Ahmad yana motsa bakinsa haka aka ce addu'a yake yi kawai sai Allah ya mayar da wannan wandan inda yake suna dukansa kuma Allah ya tsaye da wandan a inda yake a wata riwaya wani yake cewa wallahi dukan da naga ana yi wa Imam Ahmad ko raƙumi ne aka masa wannan dukan wallahi sai ya mutu raƙumi dai a shimfiɗa shi ana masa wannan uban dukan wallahi sai ya mutu kuma in aka da kira raƙumi a tsaye wannan dukan da ake mai wa Imam Ahmad wallahi sai ya tsuguna amma haka suke wa mutumin nan wannan uban duka amma duk da haka malam bai canja daga aqidarsa daga addininsa ba daga ƙarshe Imam Ahmad shine yayi nasara Allah ya kashe waɗannan sarakunan ya kuma dawo sai ga manya-manyan malamai suna aiko masa cewa kai wa Allah godiya Allah ya girmama ka Allah ya mutunta ka ka tsaya akan gaskiya dama an gaya masa an aiko masa cewa ka sani kai ba kamar sauran mutane bane idan ka kuskura ka sauka da kan wannan gaskiyan duk mutane da suke bayan ka za su zo su bi abin da ka bada yace wanda ku kashe ni mutane su san cewa akan rashin gaskiya ko ka kashe ni akan na zo ne muku da'a mutane za su zo su bi abin da yake bid'a ne Allah ya fiye Imam Ahmad Allah ya sa mu cika da imani duka wannan karatun gaba ɗaya za ku same shi a cikin mihnat Imam Ahmad rubutu ne aka yi mai girman gaske mai yawa wai jarraba da imamu amur ya fada cikinta tare da sarakunan da ya rayu akwai darussa masu tarin yawa da falalarsa da matsayinsa Allah ba mu ikon koyi da shi imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh